أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ومسلمين كي سورارا ونن درسي دمك قبدان وانا أحكام الجنائز وبدعها نا ونن للتاهي الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله رحمة واسعة wanda wannan darasinmu na biyar kenan a wannan rana ta talata yau muna ashirin da tara ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 wanda ya daidai da 24 ga watan uku aihuwar annabi isa alaihi salam shekara 2020 daidai yau za mu tashi تلقين المهتضر ma'ana neman mutunan da mutuwa ta zo masa yana cikin halin hutar rai a nema gare shi ya faɗi karmar la ilaha illallah ya faɗi karmar la ilaha illallah ma'ana wannan yana daga cikin abin da yake wajibi ga marashi lafiya na sha uku fa'iza hadarahul mautu fa'ala man inda umur mala ya ce idan mutuwa ta halarto ma marashi lafiya to na kan waɗanda ke wajensa wasu al'amurra kamar haka na farko an yi laƙinuhu shahadata su laƙana mashi kalmar shahada ma'ana su ce wane ce la ilaha illallah ko wance yi ƙoƙarin ki faɗi la ilaha illallah wannan kuma mala ya ce dalili da kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa laƙinu mautakum la ilaha illallah من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي كلك ناما matattunku ma'ana waɗanda mutuwa suka zo musu daga cikinku kalmar la ilaha illallah man kana akhira kalamihi wanda ƙarshen maganarsa shine la ilaha illallah faɗan la ilaha illallah inda almauci a wajen mutuwa da kalal jannata zai shiga aljanna yawman min dahari wata rana na daga zamani wa in asabahu qabla zalika ma asabahu ko da ko ya samu gare shi abinda ya samu gare shi na laifi gabanin haka ma'ana ko da ko yana da wani laifi da ya riga ya yi gabanin wannan to zai shiga aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa a wani hadisi man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda ya rasu ma'ana ya mutu alhali ya san cewa babu abin bauta ma da gaskiya sai Allah da kalal janna zai shiga aljanna fi hadisin akhar a wani hadisi man mata la yushriku billahi shay'an da kalal janna wanda ya mutu baya shirka da Allah da komai zai shiga aljanna wannan akhrajahu akhrajaha wannan hadisan duka muslim ya fitar da su fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa والزيادة في الحديث الأول قارن أخي سامو أحاديث فرقو شيكما وانا أنسى مقارن عند ابن حبان أو ابن حبان تكما بزار سننكما أن يدعو له ولا يقول معنى أن يدعو له ولا يقول في هدوره إلا خيرا سنن إذن وإن سكي وجمر الشلافية أبن دا أكي سو غريب شينا شيمسا الدعاء لا بأس طهور إن شاء الله بالي تركين إن الله يصوف نسأل الله أن يشفيك نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك منا رقم الله سبحانه وتعالى من كرما يوركد كي ولا يقول في حضوره إلا خيرا kada su faɗi wani abu a lokacin da suke halarci a wajensa sai dai alkhairi duk abin da za su faɗa su faɗi alkhairi li hadisi ummu salma saboda hadisin ummu salma Allah ya ƙara mata yarda radiyallahu anha qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ce wa idza hadartum al marida aw al mayyita idan kuka halarto wajen marashi lafiya ko wani wanda yake cikin magagin mutuwa fa qulu khairan faɗa alkhairi فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون سبب ملائكونا cewa آمين أكا أبن دهو كي فدا كينا إذن أنزو وجن مرشي لافيا ko da an ga ku yana cikin wani yanayi na mace to ka a faɗi wasu kalmomi ko wasu abubuwa face alkhairi saboda a wannan hali duk abin da kuka faɗa mala'iku na cewa amin kun ga waɗanda za su zo su iska mutum na magigin mutuwa suna wayo sun gaba ne sun mutu na sun lalace sun shiga uku mala'iku na ce amin kun shiga uku suna mun lalace suna ce amin kun lalace kaga wannan ai musiba ce wannan akrajahu muslim muslim ya fitar da shi wal baihaqi da baihaqi a juz'i na uku shahi na hadisi na dari shahi na dari uku da tamanin da hudu na sha hudu abinda yake wajibi ga marashi lahiya وليس تلقين ذكر الشهادة بهدرة الميت ba wai shine ake ce ma talqini ba a rika faɗin kalmar shahada a lokacin da aka halarta wajen mai ɗaukar rai ana la ilaha illallah la ilaha illa'a wa tasmi'iha iyahu ko a zo ana jiyar da shi ana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah bal huwa amruhu bi an yaqulaha aka ce shi ne a umarce shi ya faɗi la ilaha illallah a ce wane ce la ilaha illallah wance ce la ilaha illallah khilafan lima ya sunnul ba'ad sabanin yadda mutane suke zato sai a zo a ce a ai ba a cewa ya ce la ilaha illallah sai dai a zo a rika faɗin la ilaha illallah wanda ya samu faɗa a a cewa za a yi wane ce la ilaha illallah wance ce la ilaha illallah والدليل حديث أنس رضي الله عنه ما ليش دليل كما شين حديث أنس الله يقارى مشيرنا يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار من ذا الله ياجي غنم ونمتن دقا تكم متانا مدينة بيد الله فقال سيمن ذا الله يا خال يا ببانا خال شيني أنا قوة قوة قوة قل يتي يا خال يا ببانا قل لا إله إلا الله ce la ilaha illallah faƙala sai ya ce akhalun am'ammu akhalun am'ammu shin kanan uwa ko ko a'a kanan uba faƙala ce bal khalun ya ce a'a kanan uwa faƙala sai ya ce فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فخير لي أن أقول لا إله إلا الله سيش من ذا الله كنا الهيري يقرين أنت لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سأل النبي يتمشي إيه تيوى لا إله إلا الله الخير يقرين وانا حديث أخرجه إمام أحمد يفتد شيء جزء إن أكو حديث ندبو ديا داري بيار na ɗari da hamsin da biyu zuwa hadisi na ɗari da hamsin da uku da isnadin sahihin da isnadi ingantacce ala sharti muslim wa qala husayn al-ju'fi husayn al-ju'fi yake cewa dakhaltu ala al-a'mash na shigo wajen a'mash ma'ana na zo wajen wani da ake ce ma a'mash ana ni wa za'idatu da za'ida fil yawmin alladhi mata fihi a ranar da ya rasu والبيت ممتلئ من الرجال لكن يا cika da mazaje إذ دخل شيخ سوى نصوه يشغو فقال سيك سبحان الله تركيا تبتغى الله ترون الرجل وما فيه وليس منكم أحد يلقنه كنا ganin halin da wannan mutumin ya shiga ciki na magagin mutuwa amma wa ma hum fihi wa laysa minkum ahadun yulqinuhu kuma babu wani daga cikin ku da yake cewa ya ce la ilaha illallah fa qala al a'mash sai a'mash yace hakaza haka dai ne fa ashara bis sababa wa harraka shafatai sai yayi nuni da wannan babban yatsan nashi sai ma'ana labbansa suka kada ma'ana kenan yace la ilaha illallah رواه عبد الله بن احمد عبد الله بن احمد يروي توشي في كتاب ابيه التهن ma'ana eh, abihi babansa al'ilal wa ma'arfatun rijal na biyu shahi na saba'in da shida hadisi na ɗari hudu da sittin da biyu bi sanadin sahihin da sanadi ingantacce na sha biyar wa amma qira'atu surati yasin indahu karanta suratu yasin a wajen wanda yake ɗaukar rai wa tawjihahu nahwa al-qibla da kuma fuskantar da shi wajen al-qibla fala yasihha fihi hadithun babu wani ingantaccen hadisin da ya tabbata akan haka ba a karanta yasin a wajen wanda yake ɗaukar rai ko kuma a ce a to a fuskantar da shi a maida shi ya dibi gabas ya dibi abin al-qibla bal kariha sa'id ibn al-musayyib tawjihahu ilayha sa'id bin musayyib ya karhanta ma fuskantar da shi zuwa alƙibla a lokacin da yake cikin tsokar rai alaita alaisa almayyita eh ya ya karhantar da ma'ana fuskantar da mamaci ko kuma wanda yake cikin halin magagin mutuwa zuwa zuwa abin nan alƙibla wa qala yace alaisa almayyita imra'un muslima shin mamacin nan ba mutum ne musulmi ba to menene wani a ce sai an fuskantar da shi alƙibla alhali kuma shi da musulmi ne وعن زرعة بن عبد الرحمن لك زرعة عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرجه يا هلرشي سعيد بن المسيب أشكرش الله يسا وعنده أبو سلمى أوجنس أخوي أبو سلمى بن عبد الرحمن أبو سلمى دان عبد الرحمن فغشي على سعيد سأكا سومد سعيد فأمر أبو سلمة سي أبو سلمة يأمرني أن يحول أن يحول أن يحول يحول فراشه إلى الكعبة سوى أجوية شهود الشتري بكعبة فأفاق سي فرفرو فقال سيتي حولتم فراشي كن جويا شهود أتاني فقالوا نعم سكتي إيه فنظر إلى أبي سلمة سيدي بأبي سلمة فقال سيتي arahu bi ilmika ina ganin wannan abin da aka aikata da saninka fa qala sai ce ana amartuhum yace eh ni ne na umarce su fa amara sa'id sai shi sa'id yayi umarni an yu'ada firashuhu cewa a maida shi hudar shi inda take inda ba wannan akhrajahu ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin littafin al-musannaf juz'i na 4 shahi na 76 bi sanadin sahihin da kuma sanadin ingantacce an zur'a daga zur'a نشأ شدة ولا بأس في أن يهدر المسلم وفاة الكافر باب ليه مسلمين إيا زوا يحلرتي رسول كافري lokacin da kafiri yake cikin magagin mutuwa ba laihi musulmi na iya zuwa li yurid al-islam alaihi dan ya bujiro mishi da musulunci a cikin wannan hali ko ya samu ya cika yana musulmi raja'a al-muslim saboda fatan ya musulunta wannan kuma saboda li hadisi Anas radiyallahu anhu kala saboda hadisin Anas Allah ya kara mishi yarda yace kana gulamun yahudiyyin wani yaro dan ba yahudi ya kasance yakhdum annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma manzo Allah hidima fa marida sai ya rishi lahiya fa atahu annabiyyu sai annabi ya zo masa yauduhu ganinsa فقعد عند رأسه النبي يزون وجن كنشي فقال له يتيمشي أسلم كمسلنت فنظر إلى أبيه وهو عنده سيار يدو ببابنسا سبود بابنسا ناوجنسا فقال له سبب الناس يتيمشي أطيع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كيف يا بابا قاسم فأسلم سيار يمسلنت يتي لا إله إلا الله ya cika wa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul manzo Allah ya fito daga wajen sai yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadahu min an-nar godiya ta tabbata ga Allah da ya samar da wannan yaron daga wuta falamma mata lokacin da ya rasu qala sai ce sallu ala sahibikum ku yi ma abokinku sallah ba manzo Allah ya mishi sallah bai sa sahabbai suka mai sallah wannan hadisi aka rajahu al-bukhari ya fitar da shi wal hakim da hakim wal bayhaqi da kuma bayhaqi wa ahmad da ahmad wannan kuma shi ne ƙarshen wannan shi ma darasin abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya yi mana insha Allah darasi na gaba za mu tashi akan ma alal hadiri na ba'da mautihi me yake akan waɗanda suka zo bayan mutum ya cika ya rasu muna fata Allah ya mana jagoranci abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya yi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله